الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin al'ajin romiya ala tsariki su'ali wal jawab ma'al irab a darasinmu na sha biyar a wannan rana ta asabar 23 ga watan sha'aban hijira 1446 muna nan bayani akan al-mubtada ko a shafi na hamsin za a tashi i'rabu ba'd al-amthila a can ƙasa li'irabin sashen misalai zaidun ƙa'imun to zaidun sai ka ce mubtada'un marfu'un bil ibtida'i shi zaidu mubtada ne kuma abin waraf'a saboda ibtida'i ma'ana nisantarsa daga wasu awamil da za su canza mai hukunci wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun alamar raf'arsa damma ce wadda take bayyane fi akhirihi a ƙarshensa wa ƙa'imun shi kuma ƙa'imun khabarul mubtada'i labari ne na mubtada marfu'un abin yi masa raf'a wa alamatu raf'ihi alamar raf'arsa dammatun zahiratun damma ce bayyane bayyananna fi akhirihi a ƙarshensa azzaidani qa'imani zaidu biyu a tsaye suke azzaidani mubtada'un marfu'un bil ibtida'i وعلامة رفعه الألف شما مبتداني مرفوعي saboda ibtida'i alamar raf'arsa shine alif li'annahu musanna saboda musanna ne wal musanna kuma yurfa'u bil alifi eh niyabatan 'anid dammi wa qa'imani khabarul mubtada'i shi kuma labari ne na mubtada marfu'un وعلامة رفعه الألف علامة رفع السشيمة ألف لأنه مثنى شيني كما قلنا في المبتدا saboda shi ma musanna ne kamar yadda muka faɗa ga almubtada azzaiduna qa'imuna zaidu da yawa a tsaye suke azzaiduna mubtada'un marfu'un bil ibtida'i shi ma mubtada ne abin wa raf'a da ibtida'i wa alamatu raf'ihi alwawu alamar raf'a sawawun li'annahu jam'un muzakkarun salimun saboda jam'i ne na maza salimun kuma wanda ya kubuta wanda mufradinsa ya kubuta daga wani canji wa qa'imuna qa'imuna shi kuma khabaruhu marfu'un labarin sani abin wa raf'a wa alamatu raf'ihi alwawu alamar raf'arsa shine wawun huwa qa'imun shi a tsaye yake huwa damirun munfasilun damiri ne wanda aka rabe shi da, kalma wato tsaye yake a karan kansa mabniyun abin gini ne alal fatahi akan fataha fi mahallin raf'in a mahallin raf'a bil ibtida'i shi ma saboda ibtida'i wa ƙa'imun ƙa'imun khabaruhu labarin sani marfu'un abin wa raf'a bi dammatin zahiratin da damma wadda take a bayyane fi akhirihi a ƙarshensa huma ƙa'imani su su biyu a tsaye suke huma damirun munfasilun damiri ne wanda yake a munfasili wanda an rabe shi daga kalma mabniyun ala dammi ginanne ne akan damma fi mahalli raf'in a mahallin raf'a bilibtida'i shi ma saboda ibtida'i wal mimu a mimun ɗin maɗin nan wal alifu tare da alif su kuma harfa ne harfa ne guda biyu dallani ala tasniyati wanda su suke nuni kan cewa damirin nan musanna ne wa qa'imani khabarul mubtada'i qa'imani labari ne na mubtada marfu'un وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى شما مثناني هم قائمون سوء أيسكي هم ضمير منفصل ضمير منفصل مبني على الضم an gina shi akan dhamma fi mawdi'i raf'in a mahallin raf'a bil ibtida'i saboda da suna na zahiri aka kawo to zai zama marfu'un ne bi dhammati zahira wal mimu mimun din da ke cikin hum din nan harfin harafi ne dalun ala jama'ati zukuri harafi ne da yake nuni akan maza masu yawa wa qa'imuna qa'imuna khabarun marfu'un بالواو لأنه جمع مذكر سالم saboda shi ma jam'i ne muzakkari salimi zaidun fiddari zaidu yana cikin gida zaidu mubtada'un marfu'un bi dhammatin zahiratin wa fiddari jarun wa majrurun fi sai ka ce harfu jarrin harafin jarra ne muta'alliqun bi mahzufin ya ratayu da wata kalma da aka shafe wadda wannan kalmar da aka shafe huwa khabarul mubtada'i shine labarin mubtada wata qadiru zaidun ka'inun fiddari to akwai kaddara ka'inu a wa in shita in kagara ma qulta hasilun madadin ka'inun aw mustaqirrun duka dai ma'anar kalmomin uku ɗaya ne ma'anarsa sabitun yana tabbace wa mawujudun yana samamme eh to wannan akwai saɓani lokacin da mubtada aka ambaci jari da majaruri a gabansa shin jari da majaruri ɗin su karan kansu su ne za su tsaya matsayin labari ko ko a labarin kaddara shi ake to akwai saɓani wasu malamai suka ce jari da majaruri ɗin su ne labari eh kenan kaga anan su a tasu fahimta za su ce fiddari jarun wa majrurun wal jaru wal majruru fi mahalli raf'in khabarun mubtada wasu kuma suka ce a ba mahzuf ba eh da shi fiɗin da dar ɗin su ne duka matsayin labari eh eh to ai ga zaidu nan ga hannun zahiri eh wasu kuma malamai suka ce a'a idan ka ce zaidu nufi dari to zaidu mubtada ne amma labarin sama hazufin ne su waɗancan sun ce fiddari ɗin shine labarin zaidu eh jari da majaluran a mahallin rafa su ne labarin zaidu yawwa su kuma waɗannan malamai suka ce a labarin ƙaddara shi za a yi shine da lafazin ka'inun ko mustaƙirun ko hasilun ko wata kalma mai kama da wannan kinan sai zamo taƙadirun magana ɗin zaidun ka'inun fiddari e to kaga in ka zo li'irabi za ka ce zaidun mubtada ka'inun labarinsa yawwa a wai in ma ka ambace shi eh bisa kaddara ka ambace jimla kuma ka ambace shi ka ce zaidun ka'inun fiddari to zaidun mubtada ka'inun labarinsa fiddari shi kuma jari da majaruri ne yara tayu ne da labari shi ne ka'inun din yawwa kenan kaga shi baya da wani mahallin lirabi to wasu malamai haka suka faɗa kuma shi ne abin da shi malam ya zaɓa a nan to shi yasa kuka ji ya ce labarinsa yara ta yi bi mahazufin da wata kalma da aka shafi ya'ani abin da ake nufi annaka tasta'milu kalimatan zaka yi amfani da wata kalma wajen kaddara labarin mubtada tadullu ala ma'ana shumuli wal umumi wadda kalmar ta kunshi gamewa da umumi eh wadda za ta kunshi cewa yana cikin gidan ne gaba daya ta ita za ka yi amfani da ita kar ka yi amfani da wata kalma wadda za ta nuna kamar wani yanki na gidan yanzu ka ce zaidun misali ka'inun fiddari to ka'inun umumi ne na gidan gaba daya ma'ana ya kasance cikin gidan gaba daya haka in ka ce mustaqirrun haka in ka ce hasilun haka in ka ce sabitun da makamantansu waddare majrurun bifi shi kuma addar abin jarra ne da fi وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره to sai inda aka ambaci shi ma zarafi kamar zaidun indaka zaidu yana gunka to zaidun sai ka ce ismun amma mubtada'un marfu'un ila har zuwa abin da aka ambata a baya ma'ana bi dhammatin zahiratin eh لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وعند شي كما ظرف مكان zarafi ne da yake nuni inda wata waƙi'a ta auku mansubun abin wa nasba ala zarafiyati bisa zamansa zaraf zarafi wa alamatu nasbihi alaman nasba sa fatahatun zahiratun fi akhirihi fataha ce bayyananna a ƙarshen sa wa huwa muta'alliqun to shi zarafin nan ya ratayi bi mahzufin بمحذوف بمحذوف خبر خبر المبتدا اي بمحذوف خبر المبتدا يا راتيو da abin da aka shafe shine labarin mubtada wata kadiru shi ma yadda za a kaddara shi zaidun mustaqirrun indaka eh to shi ma dai kamar na jari da majruri ne akwai malaman da suka ce zarafin shi ne matsayin labari e kenan a wurinsu zaidun mubtada yawwa inda zarfu makanin mansubun wa huwa mudafun wal kafu damirul mukhatabi mudafun ilayhi mabnin al fatih mudafun ilayhi to sai ka ce wa zarfu fi mahalli maza fi mahalli raf'in khabaru zaid su wasu malamai haka suka tafi wasu kuma suka ce a'a labarin shi ma hawayo ana kaddara shi za a yi da lafazin ka'inun ko mustaqirrun ko hasilun wal kafu damirun muttasilun kaf damiri ne wanda ya sadu da shi zarafin zamu ga an haɗa su mudafun ilaihi kuma an raba shi zuwa gare shi mabnin al fatahi ana gina shi akan fataha fi mahalli jarrin bil idafati a mahallin jarra ya zamo majruri saboda idafa eh zaidun kama abuhu zaidu babansa ya tsayu zaidun sai ka ce mubtada'un marfu'un wa qama fi'lun madin mabniyun 'ala al-fath wa abu ko sai ka ce fa'ilu qama shine fa'ilin qama marfu'un bil wawi an masa raf'a da wawun li'annahu min al-asma'il khamsa saboda yana daga cikin sunaye guda biyar ko shidda wa huwa mudafun kuma mudafun ne tunda an raba shi ga wawun ga damiri wal ha'u damirun muttasilun mudafun ilayhi mabniyun 'ala dhammi to wannan ha'un din damiri ne muttasili an idafarsa zuwa gare shi an gina shi akan dhamma fi mahalli jarrin a mahallin jarra bi idafati abu saboda an idafa abu ilaihi ga shi ha'un din nan to wali jumlatu ita wannan jumla ta kama abuhu min alfi'il wadda ta fara da fi'ili wal fa'ili da fa'ilinsa to sai ka ce jumlatun fi'iliyatun jumla ce ta fi'iliya wadda ta fara da aiki fi mahallin raf'in dukkan su suna mahallin raf'a khabarul mubtada su ne labarin zaidu zaidun ɗin da kace kama abu kaga anan labari ya zama jumla kenan zaidun jariya jumla fi'iliya zaidun jariyatuhu zahibatun zaidu kuyangarsa ta tafi sai ka ce zaidun mubtada'un marfu'un wa jariyatu sai ka ce mubtada'un sanin marfu'un shi ma bil ibtida'i wa alamatu raf'i ضمة ظاهرة في آخره وهو مضاف شما مضاف الرابع شق ضميري والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه شيكما هاء إن ضمير متصل أنجنا شأكا ضم محل جر وظاهبة سيكتي خبر المبتدأ الثاني تشي ذاهبة إن اللابار جارية لابار سني tunda shine mubtada na biyu shi jariya din eh to dama labari kuma akan karkatar da shi zuwa ga mubtadan da yake kusanci da shi to in ka duba tsakanin zaidu da jariyatu kaga jariya shine yafi kusanci ga zahiba to shi yasa aka ce zahibatun khabarul mubtada'i thani marfu'un shima wal jumlatu min al mubtada'i was thani min al mubtada'i thani ma'a khabari hi jumlatun ismiyatun fi mahalli raf'in li'annaha marfu'un to kaga anan jumla ismiya daga mubtada na biyu da labarinsa gaba ɗayansu to su ne matsayin labari ga mubtada na farko shine zaidu wal jumlatu min al mubtada isani ma'a khabarihi jumlatun ismiyatun fi mahalli raf'in li'annaha khabarul mubtada al awwali eh wal jariyatu hiya sabiyatu to an ce jariya ita ce karamar yarinya eh a wurin laraba sun ce jariya aljariyatu zai iya ɗaukar ƙaramar yarinya a tsifilatu ƙaramar yarinya wal khadimatu ko wadda ke yin hidima as-sagiratu wadda take ƙaramar yarinya to me yasa aka kira ta jariya aka yi amfani da kalmar jaryu gudu li'annaha tajri saboda yarinya tana gudana fi masalihid dari wajen kyautata gida wa ta khadimu kuma tana yin hidima ta je can ta dawo ta je can ta dawo ta je can ta dawo shi yasa aka kira ta da jariyatu eh ita ma bauya saboda wannan hidima ana juyar da ita duk inda an kaga dama tambihun mala ce ga wata fadakarwa yufhamu min kalami bini ajurrum yufhamu ana fahimta min kalami bini ajurrum daga maganar asalin mai littafin al-muqaddimatul ajurrumiyya to za mu fahimta da maganarsa annal jarra والمجرورة والظرف هما نفس الخبر kunga shi asalin mai littafin shi fahimtarsa da jari da majaruri shine asalin labari zarafi shine asalin labari kamar can da aka ce zaidun fiddari da zaidun indaka eh tun da dama mun ce akwai sabani to shine malam sai ya karin bayani akai walakin al mashhura inda nuhati sai dai abin da yake ya yi shuhura a wurin malaman na hau wanda an labarin mubtada huwa lafzu wani lafazi ne da za a kaddara shi ya'ani kalimata ina nufin wata kalma a almahazufal muqaddari wadda ake shafe ta kuma ana kaddara ta kama kulna sabiqan kamar yadda muka faɗa cikin li'irabi da ya gabata wa inna ma qasada صاحب المتن التسهيل على المبتدئ sai ce abin da ya sa wai shi malam ya amfani da wannan cewa jari da majururi shine labari zarafi shi ma shine labari saboda a sauwaƙe ma mai farkon karatu to haka da ya faɗa ai akwai malaman da duk sun faɗi haka wa ya kafi fi awwalil amri shi ɗalibi a farkon lamari yana wadatar da shi an ya tasawwar shai'a ya suranta abu a ƙwaƙwalwarsa wal mas'alata da kuma mas'ala ijmalan a dunkule in ya girma kuma sai ya dinga suranta abubuwa tafsilin yani bila tafsilin ba tare da rarrabewa ba e, to akwai dai saɓani e, duk da dai abin da ya faɗa kuma shine mashhuri mafi yawan malaman nahawu haka suke ambata cewa jari da majururi ba shine ne a mubtada ba a shi ne labarin mubtada ba amma ko ibn malik za mu ga abin da ya faɗa cikin alfiya wajen walaye juzu libtida bin nakira ma lam tufit ka inda zaidin namira to za mu ga cewa ai ya kawo daga cikin dalilin da za sa iya kawo mubtada nakira ya zamo labari jari da majruri ko zarafi to kaga kenan akwai malaman da suke da wannan fahimta ba shi ibnu ajurum kawai ba والضمير في قوله جاريته وهو الهاء يربط الجملة to wannan damiri shi ake kira arrabit saboda yana kulla alaka tsakanin jumlat e yana kulla alaka tsakanin abin da bayansa da abin da zai biyo bayansa wahiyar jariyatuhu zahibatun e shine bil mubtada yana kulla alaka tsakaninsa da mubtadansa wa huwa zaidu domin ka ce zaidun jariyatuhu zahibatun eh to zamirin yana da alaka da zaidu kuma yana da alaka da jariya shi yasa aka kira shi da arrabit eh mai kulla dangantaka kenan eh wa huwa zaidu iz law qulna domin da cewa mun kai zaidun jariyatun zahibatun da haka muka faɗa to kanal kalamu la rabita fihi to maganar ba abin da zai kulla dangantaka tsakaninsa zai iya ɗaukar zaidun jariyatun ai zaidu shine kuyanga shine karamar yarinya zahibatun wadda ta tafi ma'ana za ta iya ɗaukan haka kuma haka gaga ba ma'ana sai yaushe zaidu zai zama mace kuma amma an ka ce jariyatuhu to kaga yayi sai ce mahalulan ko abin saukarwa la ta'udu jumlatul khabari alal mubtada'i kuma a haka jumla ba, jumla ba za ta zamo labari akan mubtada na farko ba shine jumla jariyatun zahibatun eh ba zai zamo shine labari ga zaidu ba wa min al ma'lumi yana daga cikin abin da yake sananne annal mubtada duk inda aka samu mubtada mukhbarun anhu dole a samu abin da zai bada labari a kansa wal khabaru shi kuma al khabaru shi ake kira da mukhbarun bihi wanda za a bada labari ta hanyarsa eh to wannan shine karshen abin da ya faɗa sai mu kwana a nan darasi na gaba zai tashi akan al'awamilu dakhila al-mubtada'i wal khabar su kana da yan uwanta da inna da yan uwanta abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure Allah shi yafi kuma duk ba ku da littafin kenan gashi ibrahim ya rawo kuma bai ce komai ba ga sha an rufe wancan karatu gaskiya ne yana da kyau gaskiya a yi ƙoƙari a karɓi kuɗaɗen na aje a buga su saboda mutum ya samu daman muraja'a alalaƙalle ya zan kowane littafi kana da shi kaga cikin ramadan kana da abin nan saboda haka ku ƙara tuntuɓe shi sai ku yi masa magana to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh